وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في العاقرين سلام على موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم منا ننتكن كسر النبي موسى عليه الصلاة والسلام da irin yadda Allah ta'ala ya dunkule mana kissar da yadda kissar ta zo da kuma irin abin da Allah ta'ala ya ba su na littafin attaura da shi da annabi harun to yana daga cikin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya musu shi ne faɗin Allah da yake cewa wahada na hu masiraɗal mustaƙim sai muka shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici kullum ka ji Allah ta'ala ya ambaci asiraɗal mustaƙim tafarki madaidaici wanda bayan Allah suke nemansa kuma Allah yake girmama annabawa idan yana son a yi imani da su sai ka ji Allah ta'ala yana gaya mana wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato ma'ana ni'imomin da Allah ta'ala yake wa dan adam ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim to shine wadannan tafarkin tafarkin bayan Allah mu'minai tafarkin bayan Allah salihai tafarkin annabawa wato tafarkin siddiqai to Allah ta'ala yake cewa da mu wahadainahuma as-siratal mustaqim sai muka shiryar da annabi Musa da annabi Harun zuwa ga tafarki madaidaici inna kazalika najzil muhsinin da irin wannan ne muke sakayya ga almuhsinina masu ihsani masu yi wa Allah aiki dan Allah wa tarakna alaihima fil akhirin sannan sai muka muka wanzar da ambatan su kyakkyawa shine wa tarakna sai muka wanzar da ambatan su kyakkyawa fil akhirina a cikin jama'ar da za ta zo daga baya-baya jama'a ta ƙarshe innahuma haƙiƙa su waɗannan bayi guda biyu a salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata ga annabi Musa da annabi Harun kullum muna cewa irin wannan idan ya zo yana zuwa da sigar khabari yana zuwa da sigar insha'i idan ya zo da sigar khabari labari Allah yake bayarwa yana ba da labari ne amincin ya tabbata kaga anan sai a ce to sun yi arziki ko kwa da sigar insha'i ba kabari ba insha'i ma'ana neman abu ma'ana salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata ba ya tabbata ba ya tabbata kaga addu'a ce amincin Allah ya tabbata ga annabi Musa da annabi shin kana tabbatar musu da amincin ya tabbata ne daga Allah ya inganta kana maganar addu'a ake Allah ya Allah ya tabbatar da amincinsa ga Annabi Musa da Annabi Haruna shi ma ya inganta inna kazalika nadzil muhsinin mu dai hakika da irin wannan ne muke sakayya ga masu ihsani innahuma hakika waɗannan annabawa guda biyu Annabi Harun da Annabi Musa min ibadinal mu'minin suna daga cikin bayin muminai dama aka ce akwai abin da ake ce da shi alaƙatul umumi wal khususi alaƙatul umumi wal khususi wato alaƙa ce ta a dunkule matsayin yana zuwa amma a rarrabe matsayin yana bambanta to kamar yaya sai ka ce a dukkanin wani annabi mursali mumini ne amma ba kowane mumini ne kuma yake annabi mursali ba sai abin ya fito fili yanzu ko alaqatul umumi wal khususi a dunkule hukuncin zai iya fitowa ya gane amma a rarrabe hukuncin zai iya bambanta sai ka ce dukkanin wani waliyi mumini ne amma ba kowane mumini ne yake waliyi ba haka abin zai zama to dukkanin mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne ya taka matakin imani ba ana kiran wannan alaƙasul umumi wal khususi don haka innahuma haƙiƙa waɗannan bayi min ibadinal mu'minin suna daga cikin bayin mu mu'minai ai dama dukkanin annabi ai dukkanin mursali annabi ne amma ba kowane annabi ne mursali ba kowane annabi mumini ne amma ba kowane mumini ne annabi ba kowane mumini musulmi ne ba kowane musulmi ne mumini ba haka ake samun wannan alakar wato ainihin ta al'umumi al'umumu wal khusus na'am
وإن إلياس لمن المرسلين wa inna ilyas haqiqa annabi ilyas lamin al-mursalina yana cikin bayin Allah mursalai wanda Allah madaukakin sarki ya aiko wane ne wannan annabi ilyasu din nan mafi yawa malaman tarihi bisa ga waɗansu riwayoyi da ake da su sai aka ce ai shi ne dai annabi idrisu wanda sai yake cewa wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka matsayinsa daga annabci ya daga ya zama mursali don haka wa inna Ilyas hakika annabi Ilyas wanda shi ake ce da shi annabi Idrisu laminal mursalina yana cikin manzanni aka ce a ba shi ne annabi Idrisu ba shi wato dan uwa ne dan dan uwa ne ga annabi Harunun nan dan uwan annabi Musa annabi Musa ba yana da dan uwa annabi Harunu ba to shi annabi Harunu yana da dan uwa to dan uwan nasa shine wato ane dan dan uwan annabi Harunu ne Harunun annabi Musa alaihi salatu wassalam aka ce shi an aiko shi ne zuwa ga wata al'umma wanda ake ce da kabila kabilan Ba'ala Bakka za ka ji abin da ake ce da shi al'ibafa al-mazadiya ba al'ibafa al'ibafiya ba a a tarkibul mazaji ba a tarkibul ibafi ba a tarkib ana raba shi gida biyu akwai a tarkib al'ibafi ka haɗa wannan da wannan ya tashi suna ɗaya ka haɗa abdu da Allahu su zama suna ɗaya sunan mutum ne Abdullahi kaga an raba wannan da wannan an raba Abdu da Allah an danganta wa bawan na Allah ne ana kiran wannan at-tarkib al-ibafi to amma akwai at-tarkib al-mazaji tarkibin kalmomi biyu ne amma ba ka iya raba su misali kaman kalmar siba waihi fi bawaihi malamin na hau ɗin nan kamar sunan kalmar ba'ala bakka ba'alu daban bakka daban amma aka cudanya aka mai da su kalma ne wanda ba ka iya gano wacce ce ta asalin sai dai idan malamai sun faɗa to da haka shi an aiko shi zuwa ƙabilun ba'ala bakka waɗanda suke tsakanin yaman da falastinu da sham a cikin nan aka aiko annabi Ilyasu alaihi salatu wassalam aikoshin da aka yi ya tabbata a cikin manzanni na Allah madaukakin sarki to izuwa kabilar Ba'ala Bakka din kadai aka aiko shi aka ce akwai ƴan nahiyoyi da ke kusa da wannan kabilar su ma annabi Ilyasu annabin su ne na'am إذ قال لقومه ألا تتقون iz qala liqaumihi a lokacin da yake yi wa jama'ar sa wa'azi iz qala bi ma'ana ya fada yana mai yi musu wa'azi yana ce da su wa ala tattaqun shin ba kwa samu takawa ba tsoron Allah ba kwa sami takawa ba ba kwa ji tsoron Allah ba wato mafi yawa annabawa suna kiran mutanensu da lafazin ala tattaqun saboda idan mutum ya sami takawa to ya samu abubuwa na ban mamaki na farko dai idan ilimi kake nema ji tsoron Allah fattakullaha wa yu'allimukum Allah idan kyakkyawan ƙarshe kake nema ji tsoron Allah wal aqibatu lil muttaqin idan arziki kake nema ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko me kake kai ko me kake nema dai samu takawa in ka samu tsoron Allah kai babban arziki shi yasa ma'aikin Allah cikin hadisin sa da yake ba mu labarin waɗansu mutane guda bakwai waɗanda suke shiga ƙarƙashin inuwar al'arki ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar za ka ga waɗansu mutane guda uku a cikinsu ayyukansu yana gwada takawa ne tsoron Allah ake ke nunawa kamar me kamar mutumin da ya ba da sadaka da hannun dama hagu ba ta sani ba tsananin tsoronsa da Allah kadar ya ta shiga ta sa ya zamanto ya bayar da sadaka da hannun dama amma hannun hagu bai sani ba kaga da farko daga cikinsu kenan ce ko in ce wani daga cikinsu tunda su bakwai ne ɗaya daga cikinsu mutumin da ya tuna Allah shi kadai cikin halin halwa ba kowa ba komai da ya tuna izza da girman Allah sai ya kwararar da hawaye kaga ta kawaje da sashi wannan ɗayan kuwa mutumin da ya samu damar da zai yi lalata amma tsoron Allah ya hana shi to shi yasa annabawa kullum suna ta kokarin jan mutane ala tattaqun ala tattaqun ala tattaqun tsoron Allah ba ma'ana suna kiran mutane kullum zuwa ga tsoron Allah madaukakin sarki na'am
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا yaya za ku dinga yin bauta ga sunan gunkinku mai suna ba'alu sunan gunki ne ma'ana ata da'una yaya kuke yin addu'o'inku da roƙonku da bautarku zuwa gare shi shi ba'alu din nan gunki ne wanda aka danganta garin zuwa gare shi ba'ala bakka wato ma'ana sunan wannan garin da aka aiko annabi Iliyasu alaihi salatu wassalam saboda haka yaya kuke bautar gunkin nan naku na dinari wata zaruna a hasanal khaliqin kuka kyale ubangiji a hasanal khaliqina gwanin masu gwaninta mafi iya gwanintar masu gwaninta wajen halitta ma'ana Allah shi yafi kowa iya halitta kuma komai munin halitta da darasin da ake koya a jikinta komai munin halitta da irin darasin da ake halitta ake karanta a jikinta saboda me saboda wanda ya yi ta sunansa a hasanul khaliqin mafi iya halitta akwai wata wata dabba da ake ce mata beguwa yar uwar bushiya ce yadda bushiya take da kaya haka beguwa take da kaya bambancin su da bushiya ita bushiya ba ta wari irin warin beguwa akwai wani dalili da zai sa ka farauci beguwa kai buzunta ka dinga zama a kai ai zai yi wahala ko kuwa ko kai buzu na a samu katuwar bushiya mai kama da rago misali kai buzunta ka zauna a kai ka ce kai ne gurin hutawar ka ai kana da aiki yanzu ka kalli kyan da ɗawisi yake da shi gashin jikinsa in ka duba gashin jikin iri ɗaya ne amma yanayin ɗagawarsa da saukarsa ne yake canza masa kamanni dubi jakin dawa sai ka ce ba jakin gida ba halitta ɗaya da jakin gida komai irin nasa bambancin su wannan zanen shi sai aka bar shi a dawa na gida aka bar shi a gida to sai dai rigimar shi na gida ba a ci shi na daban fa ana ci annahayu an akali alhumuril ahaliya shari'a ta hana cin naman jakin gida naman da- jakin naman naman jakin dawa fa wannan maskutun anhu kana so ka ci in baka so ka baji ba lalle ba tilas to bugu da ƙari sai ka kalli halittar ɗan adam waye ɗan adam a hasanul khaliqina to mafi ban mamaki a halittar ɗan adam shine ikhtilafu alwanikum sabanin launi in ka tara mutane miliyan ɗaya kana ganin wannan ka san ba wancan bane to wai kuma mutane ba sa mamaki sai ake mamaki idan an samu mutane biyu yan tagwaye kamar su da ce ai ba mai gane sai uwarsu sai ubansu shi kadai ke sai yan gidansu su kadai ke iya gane waɗannan tagwayen amma in ba mahaifiyarsu ba ba ma ba mai gane su to wai saboda sun yi kama ne ake mamaki amma halittar mutumin esha kalar halittarsa daban a cikin ha- wannan esha din kowa kamarsa daban middle east kamanninsu daban kuma a cikinsu kuma kowa kamarsa daban ƙasar baƙaƙe kamar su daban kuma a afirkan kuma kowa kamarsa daban baƙin wani ya fi na wani yanzu idan kana lissafin irin baƙin mutanen tanzania baƙin muta- baƙin mutanen uganda sai ka samu saboda baƙi har wata bula-bula suke yi to kuma wannan rukunin irin baƙin nasu kenan kuma a tsakanin duk wanda ya ga wannan ya san ba wancan bane to haka idan ka kalli mutanen China ba ana ganin kamar su ɗaya ba idan aka gan su nan da su da mutanen Philippines ga su nan kamar su ɗaya ana ka ganin amma su duk wanda ya ga wannan ya san ba wancan bane karkashin me karkashin halittar Allah shine ahsanul khaliqina shi dan adam shi Allah ta'ala yayi sai ya bashi kyan cewa ahsanul taqwimin akan mafi kyan halitta ba a yi shi kamar bushiya ba ba a yi shi kamar gwazarma ba ba a yi shi kamar jaki ba ba a yi shi kamar maciji ba ba a yi shi kamar zaki ba ba a yi shi kamar rakumi ba a yi shi kamar doki ba ko alfadari ko abin da ya kama da shi ko irin abin da ba ke ce masa tunku kai daga ganin halittar tunku ka san ba za ta yi cewa halittar tunku shi yasa wani mutum da ya saki baki ya kalli farin wata ya fito yake tabbi idan matata ba ta fi farin watan nan kyau ba ta saku saki uku aka ce shi kenan ta saku yake ba ta saku ba aka yi ta rigima ƙarshe sai aka je gaban malamai suka ce to ai dubawa za a yi matasta mutum ce ko ba mutum ba ce aka ce mutum ce to ai Allah ta'ala ya ce laqad khalaqanal insana fi ahsani a cikin mafi kyan taqawim daidaitan halitta da aka ta haɗa kayanta da koma gidansa kawai bata saku ba don haka shi annabi iliyasu alaihi salamu yake cewa wata zaruna kuke barin a hasanal khaliqina mafi kyan wato iya halitta ba fa bauta masa shi Allah madaukakin sarki na'am الله ربكم ورب آبائكم الأولين
yudi anan sai ce wai jarafa salasati ko ala ilmari huwa wa bi nasbiha ala albadali min ahsana dan wani karatu ya kawo anan wai da yake wa tazaruna ahsanal khaliqina kaga tazaruna fi'ili ne da fa'ili ahsanal khaliqina maf'ulun bihi ne mudafi da khaliqina mudafun ila maf'uli bihi sai ai masa nasaba to anan sai to watakila akwai riwayar bi rafa'i salasati Allahu rabbukum wa rabbu duk aka yi musu rufu'a in ka karanta haka nan ya inganta saboda me ai wai za ka yi takadirin huwa yaya kuke barin mafi iya halittar halitta to magana ta kare huwa mafi iya halittar halitta din nan huwa shine mubtada Allahu rabbukum wa rabbu aba'ikum khabari amma idan kace Allah rabbakum wa rabba abaikum shi kuma badali ne na mafu'ulin a hasanal wata zaruna kai tazaruna yana bukatar mafu'uli to mafu'ulin nan shine a hasanal khaliqi to tunda hasanal khaliqi ne mafu'uli ce to waɗannan kalmomin su zo akan badali su ma su ɗauki hukuncin a hasana allaha rabbakum rabba abaikum shine da irabun shi sa nake mamakin jalaluddin suyuti kaga anan idan da kurdi aka karan aka dauko za a biya ko aka dauko ibnu kasir sai an yi shafi uku ana kokarin fitar da wannan mas'ala amma ya takaita mana ita ya fitar mana da ita na'am Allahu wanda shine ubangiji rabbukum ubangijinku wa rabbu abaikum sannan ubangijin iyayen nan naku al'awwali da na farko akan riwayar rufu'a kenan ko kuwa Allah rabbakum wanda Allah shine mafi iya halitta shine Allah ubangijinku ubangijin iyayen nan naku al'awwali da na farko na'am فكذبوه فإنهم لمحضرون fakazzabuhu sai suka karyata shi fa innahum hakika su da suke karyata annabawa lamuhdaruna za su halarci zaman dole zaman dirshin za su halarci zaman cikin wuta za su sami kansu a wuta nan aka kai su an musu masauki ma'ana sun riga sun kama daki sun riga sun biya sai dai a ba su lambar dakin kawai lojin ne sun riga sun biya sai dai a ba su lambar daki idan ka je ka nemi daki nan ba na kaza a ko b ko c haka ake yi idan ka je wato manya-manyan hotel ko za ka sauka sai a ce tun daga reception sai a ce da kai kai ne wane wane eh kun goma kulli to ina za ni in ka hau nan duk inda ga ɗaki mai lamba ka za ka sa in ka sa zai buɗe abin da ake tafi electrical key dan makulli mai kama da sim card wanda za ka kara sai kyauren ya buɗe ka shiga in ka je kuma sai ka sa shi a cikin dan wani rami sai wutar ɗakin ta kama idan ka ɗauke shi wutar ɗakin za ta mutu saboda kar a kona kaya baka na ai gobara duk wannan wato abin da ake shi modern technology ne technology na zamani ne ya kawo irin wannan don haka la muhdaruna lalle za ku halarci zaman tilas shine zaman cikin wuta na'am إلا عباد الله المخلصين illa ibadallahi almukhlasin ba wanda zai fita daga cikin wannan wuta illa ibadallahi sai bayan Allah al-mukhlisina waɗanda suke masu imani waɗanda suke masu tsaftace niyya wajen aiki da aka yi wa Allah aiki dan Allah shi yasa ake cewa niyyatul mu'mini khairun min amalihi niyyar mu'mini ita ce mafi alheri daga aikinsa sai ka ce to kamar yaya kenan da kai aiki gara kai niyya to ba haka ake nufi ba niyyar mu'mini ita ce take dawwamar da ɗan adam cikin aljanna ba aiki ba aiki dama baya kai ka aljanna aiki baya kai mutum aljanna sai dai taufiki saboda haka sunan aiki a gurin Allah zero kuma dole ka yi dan Allah ina dabara ga wanda yake ya fake da aikinsa yana da bukata a gurin Allah ya biya ai ba dabara a'a ai hakan shi ya fi tawafuki da sunna shi ya fi daidai da sunna ko wata dabara ma da suke yi amin dan son annabi sai ka je kamar suke amin dan annabi a amin dan son annabi su sun san cewa son annabi ibada ne to amin dan wannan san da muke kuma sai ko ba na gaske bane shi ma ma tabbas wataƙila kana yi ne dan ka samu yardar mutane to dan haka ba ka da wani karfi ba ka da dabara ba ka da aiki aikin da kake ganin aiki ne annabi ya ce lan yudkhila ahadukum lan yudkhila ahadakum amaluhu aljannata babu wani daga cikin ku da ya isa yayi aiki aikin ya kai shi aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah hadda kai ma a babi na gargadi sai ce wala ana kai hadda ni wai to in haka ne ya za a ya samu shiga aljanna kenan sai ce illa an yataghammada ni Allahu bi rahmatihi sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmasa ma'ana rahmaniyar Allah ce za ta kai bayi aljanna ba aiki ba shi kuma aikin dole ka yi shi yasa muka ce su bayan Allah su faye su ne wanda suke wa Allah aiki dan Allah Allah ya isa a yi masa aiki ko ba shi da wuta ko ba shi da aljanna saboda ya halicce ka kai bawansa ne shi ubangijinka ne dole kai bauta ko da sakamako ko ba sakamako amma ta addu'an ibadar Allah yake so a yi masa bauta din yake so idan aka tashi rahamar Allah sai ta kai mutum aljanna wataƙila kwana nawa za ka yi to a lissafa aikinka aikin shekara nawa ka yi na taɓa gaya mana anan na ce duk shekaran da ka yi aiki ko shekara nawa ka samu a duniya to rabi ka yi rabi ka yi to me ya cinye rabin bacci tunda kana da awa ashirin da hudu ko sai kana baccin dare so da haka rabi bacci kake rabi ido biyu so da haka idan ka shekara sittin a raye to shekara talatin ka yi shekara talatin din kana bacci ka yi ta a shekara sittin idan ka raba ta gida hudu nawa kenan sha biyar biyar ko to ai kana ɗan shekara goma sha biyar ko littafi ba a buɗe maka ba bare kai aikin a rubuta ma kaga kenan ka cinye talatin a bacci ka cinye sha biyar baka da littafi to watakila a ce to a raba sittin din gida uku ba ashirin ashirin kenan ba to kuma kasuwancin da kake fa shekara ashirin kai kana kasuwanci domin dukkanin abin da kake da rana abin da za ka rufa wa kanka da iyalanka asiri kake nema shekara ashirin to a sittin da kai bacci ya cinye rabi neman abinci ya cinye rabi ba a buɗe ma littafi sha biyar ba me ya rage maka Allah ne ke binka bashi Allah ne ke binka bashi shi yasa aka ce sai a dako ni'imar ji yaya kai ka gane yanda kake ji wanda baya ji kake tausayinsa to a ɗauko ni'imar ji kawai a ce to shekara kaza za ka yi aljanna ladan ji a ɗauko ni'imar gani shekara kaza za ka yi wato za ka cinye domin ga wata ni'ima da ake binka ta ladan gani a ɗauko ni'imar ka taɓa ka gane an taɓa ka kiya shi yana bin ka faɗaka kana sa hannu kana kada ko da ba gan shi ba kana karewa to da za a kidaya ni'imomin da Allah ya maka a kidaya ibada ka to Allah ne yake bin ka bashi baka isa ka biya ni'ima ji ta kwana ɗaya aljanna ba a ce kwana ɗaya kawai za ka yi amma ni'imar ka ce ta ji sai ka nemo ciko ka hada da ji sanar kila ka samu kwana daya to ina ragowar kwanakin da za ka yi aljanna to ashe kenan kyakkyawan niyya shine sai a koma ne yatul mu'mini khairun min amali kyakkyawan niyyar mutum ita ce take dawwamar da mutum a aljanna ba aiki ba shi aiki in aka kidanya ni'imomin da Allah ya masa aka ce to wannan aikin ya biya Allah ne ke bin ka bashi to dan haka Allah sai ke cewa illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah mukhlisina waɗanda suke da ikhlasi suka tsaftace ayyukansu ko kuma mukhlasina waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa wato ta rahamata a kansu ya karbi irin wannan ayyuka nasu na'am وتركنا عليه في الآخرين سلام على
watarakana alaihi fil akhirin sai muka bar wa annabi ilyasu kyakkyawan ambato ma'ana muka tabbatar da kyakkyawan ambatonsa ana ambatonsa ana alaihi salamu ana ambatonsa ana alaihi salamu fil akhirina a cikin jama'ar da za ta zo daga karshe karshe salamun ala ilyas ko salamun ala ali yasin abincin Allah ya tabbata ga wannan bawa nasa annabi mursali ilyasu aka ce a ba shi kaɗai ba har da jama'an nan tasa don an wayi gari jama'arsa da yawa ta ba da gaskiya da shi to shi ma sai Allah ya yi ilhaƙin su cikin waɗanda suka ba da gaskiya da shi to su ma amincin Allah ya tabbata ga alayen su yasin din aka ce kai wata tauriya Allah yake yi anan me tauriya tauriya shine ka ambaci abin da aka fi sani amma ba shi kake nufi ba dan akwai wani abin da aka wato wa- wa- akwai abin da jama'a ta fi sani akwai abin da jama'a ba ta fi sani ba to wanda jama'a ta fi sani in suka fassara da shi to ba shi din ba ɗayan ana kiran wannan tauriya da shi ake kacici kacici irin wanda muka ambata jiya hukuncin limamin da yi wa mutane sallah amma da gangan ya ƙi yin ruku'u da sujjada aka je gaban wani gijigijin malami ya ce a sallah ta yi haka ma ake santa akar maka lahu ya ƙi yin sujjada da ruku'u fa da gangan sai ce eh nace muku ta yi ta fi inganta haka ma aka fi santa ka ji irin ta ko yanzu ne ya gama wazifa kuma an kawo masa fatawa wai an yi sallah babu ruku'u babu sujjada wai kuma ya bada fatawa kaga dama mun ce muku ba kafir ba musulmi bane mushrikai ne gashi ya halatta yin sallah ba ruku'u babu sujjada sai aka ce eh wai yana nufin saboda sallar jana'iza ce ai ba a yin ruku ba a yin sujada ko to kaga anan tauriya ce ta shiga da ilgazi akwai wani abun da ake ce da shi raibi kokwanto kokwanto shi ne an raibu la raiba fihi babu kokwanto a cikinsa to idan mutum ya zamanto mai kokwanto ne ana kiran shi ra'ibu mai kokwanto to da Allah idan aka je wajen shaida ana karɓan shaidan mutumin da zai ba da shaida yana kokwanto ba a yi ko shi malamin sai ya ce wai aya juzu an ya kone shahidu ra'iban shin zai yiwu ya halatta a ce mai ba da shaida ya ba da shaida yana halin kokonto kala sai malam ya ce na'am iza kana ariban aya juzu an yawa ai aya juzu an yakunu shahidu muriban shine sifatasa ya halatta mai ba da shaida kasance murib mai kokonto sai malam ya ce na'am iza kana ariban eh idan dai yana da hankali ya halatta ba da shaida sai ka ji karatun bai fita ba to ina karatun zai fita sai a ce a nemo fassarar muribu din nan a ce muribu ne kokon aka ce o ita kuka sani akwai wacce ba ku sani ba wacce ta wacce ba ku sani ba wanda idan zai sha nono yake cuɗan ya shi da ruwa wanda idan zai sha nono sai ya ɗan ɗebo ruwa ya gauraya ya gauraya ya gauraya ya cuɗanya sannan ya kwamfada ya halatta zai bada shaida ya halatta saboda me ai ya sha kuma yana da hankalinsa saboda haka kalmar raibun can ba ita ba wannan raibun da ba a sani ba ita ake nufi an gane bambancin karatun to shi yasa malamai ka kyale su ka kyale malamai shi yasa da ka ji an baci gundumeniyar bid'a wacce ce bid'a gundumeniya shehu usman yake annazaru fi kutubi ahli likashfi liman la yufarraq baina zurrati wal fili kawai ka je ka dauko jawahirul ma'ani ka je ka dauko littafin kashful gumma ai na iya larabci zan karanta in fassara muku ba gashi ya faɗa anan ba ayya kai da baka iya gane wa ya fi girma tsakanin giwa da kwaya kwayar dawa ce ta fi giwa girma ko ka giwa ce ta fi kwayar dawa girma har yanzu hankalinka bai gane bambancin wannan ba ina kai ina kayan da ba naka ba shi usmanu sai ce duk wanda yayi wannan to ya fada cikin bid'a muharrama shi yasa ne haso nake a karambanin wani a daga cikin wancan layi yace zai koyar da bayanu bid'a shaytaniyati allati ahadatha hannasu fi abwabi millati muhammadiyati ko kai koyar da ihya usunna wa ikmal bid'a na yadda ya koyar amma mu je babi na 33 da shi dan Allah kada ya ce ba an daina karatu daga yau eh a daure a karanta shi kuma a je har babi na 33 babun tasawuf zaka ga ya ambaci bid'a muharrama ibda'ul karamati liman lam yakun min ahliha da'awar karama ga wanda ba ahalinta ba mutum ya dinga cewa ai ba ku ga nayi muku karama iri kaza ba wannan bid'a ce muharrama saboda me ita bid'ar ana yin ta ma ita karamar ana yin ta ma ba a sani ba shi yasa ake ce mata hayazatul rijal haila ce ga maza mata suke yin haila so da haka idan wali yayi karama karamar aka ganta a fili sai a ce ayya subhanallah yayi haila ma'ana yayi abin da ba haka ba a so haka ba saboda shi ma so yake a boye karamar baya so a ganta a fili sai dai abin ya faru ce wallahi ni ma ban san abin ya faru ba ban san abin ya faru ba kawai zuciya ce za ta tafi Allah sai yanda ake so wani sahabi da karama ta motsa da ransa ya ɓaci an zo bakin kogi za a tafi yaƙi yake yanzu ya za a yi mu fada suka ce to ai ruwa ne ga mutum kai ku taho bismillahi ko sai dinga taka ruwa kamar yana taka gilas sai da aka haye sannan ruwan ya ci gaba da bulbula kamar ka taka gilas ga ruwa ta ƙasa ga gilas ta sama haka suka taka da dawaki suka haye kogin ba komai ba komai yasa irin wata in tsoho da na baku labari da aka ce iya kin san Allah ta ce na san Allah kin yadda da shi ta ce na da shi saboda binta saboda shi ne Allah eh iya kin yi san Allah ta ce na san shi kin yadda da shi ta ce na da shi saboda ta ce saboda shi ne Allah shine shi Muhammadu Bello yake cewa raja'ana ila dinil ajaiz ba'da ma ta kasara baharun dunahunna buhu duk da muka yi muka yi abin da muka yi muka yi abin da muka yi zuciya ta tafi ta tafi ta tafi sai muka rasa ina za mu zai suka ce kai mu dawo kan addinin gyatumaccan mu tsaya iya nan shi da raja'ana sai muka koma ila dinal ajaiz zuwa zuwa ga addinin irin waccan gyatumar ba da ma ta kasara baharun dunahunna buhuru a lokacin da wanda yake jin kogi ne ya kakare a gaban sauran ragowar koguna sai aka ce me ya faru wannan baitin ya fito shehu muhammadu bello aka ce shehu muhammadu bello ya faɗo ne yana ba da labarin gyatumar tana zaune tana ibada ta ita allah ta sani kawai sai wani bawan allah ya zo wucewa da almajirai sai ya ganta ita kaɗai a daji sai yake tambaya ta irin wannan ɓangarorin tauhidi ce ka gani ka kyale ni duk abin da za ka tambaye ni ni ban sani ba ni dai na yarda da allah shine allah ai ku lalle ya kamata lalle a baki dalilin samuwar addu'a to in ba dalili kenan ba zan yadda ba ni ku kyale ni kawai na yadda sai ya tafi da almajirai da aka je sai aka samu kogi ya kawo ruwa ba komai sun nade kayan su sun tashi so da aka aka yagi ganyen itace za a kafa yan rumfa a kwanta zuwa garin Allah ya waye masu masu abin nan su dawo masu fito su shigo sai musu fito ga tuma da dan sannan ta tukub tukub ta samu bawan Allah a gefen ruwa da yan almajirai a tsaye ko a zaune ta ce bayan Allah yaya suka ce mun zo mun samu kogi ya kawo amma mun rasa za a yi muhawara masu fito sun tashi ta ce to wato kai sai da komi kenan kake tsallaka kogi komi ne dalilin ka na tsallaka kogi ni ko ba ruwana da wannan kai saboda ka san ka yarda da Allah da dalili ne shi yasa Allah ya aje maka sai ka samu dalilin ka tsallaka ni da nazari ba dalili bari ka gani bismillah dab dab dab dab tace sai da safan ka Allah ba mu alheri to shine a cikin ra'iyar shi Muhammad Bello ta tasawufin sa yake cewa walam ma tanabbahana zakarnahu wahdahu falan yabqa unsun dunahu wa huduru har zuwa inda yake cewa raja'ana ila bil ajaiz ba'da ma taqasara bahru dunahu nabhuru in an duba diwanin ifaratu dalibi na shehu Muhammad Bello a ra'iyarsa za a ga wannan baitoci to dan haka wato shi to abin da ya kawo mu nan tauriya da yace da mu salamun ala ali yasin muka ce amincin Allah ya tabbata ga shi annabi Ilyasu da dangin nan nasa aka ce a'a al'ummar ma'aikin Allah Allah yake gaisarwa yake wa salati a nan gurin amma ta bayan labule salamun amincin Allah ya tabbata ala ga ali dangin gidan yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kai yasin sunan ma'aikin Allah ne yasin to danginsa Su wane ne dangin nan nasa alu muhammadin kullu taqi dangin ma'aikin Allah din ne tsoron Allah ma'aikin Allah ya fita cikin dangina duk yanda dangi na za su samu shi ma zai samu saboda tsoron Allah shi ya sa bilalu alhabashi Allah ya kara masa yadda wata rana ana zaune sai wani abu ya kama ma'aikin Allah zai raba tsakanin al'ansar wal muhajirun sai ce muhajirai ku ware in ganku al'ansaru ku ware in ganku ansaru suka ware muhajirai suka ware kuma ga bilalu alhabashi shi aina zai fada al'ansar ko al-muhajirun sai ce kai bilalu taho nan bilalun minna ahadul bait shi bilalu ɗan cikin gidan nan ne ku lansarawa kuna ganin kun ware muhajirun kuna ganin kun ware kuna ganin ina bilalu zai shiga koto zai shiga inda watakila sai kun yi daga sai ku kamo shi ya dawo cikin ahal baiti namu shi bilalu don haka alfarmar ma'aikin Allah faɗi ne da ita idan kai sa an yi wucin iyaka da kai kayi arziki da baka ciki amma sai iyaka ta tuwo da kai kace kai ma shigo wannan salatin sai ya gani kowa da kowa daga jama'ar ma'aikin Allah masu takawa tunda ya ce alu muhammadin kullu taqi duk wani mai tsoron Allah ma dangi na ya shiga cikin jama'a dangi na na ka salamun ala ilyas ko salamun ala ali yasin ko wani ana karantawa na'am
إنا كذلك نجزي المحسنين inna kadhalika najzil muhsinin kaga yadda muka yi marasa kayya din nan to da haka nan ne muke sakawa lil muhsinina ga masu kyakkyawan aiki
إنه من عبادنا المؤمنين innahu haqiqa shi annabi ilyasu min ibadinal mu'minin yana cikin jama'an nan bayin Allah mu'mine waɗanda Allah ya ba su imani kullum muna cewa shi imani zabi ne na Allah zaɓi ne na Allah sai wanda Allah ya ga dama ya zaɓa ya ba shi imani idan Allah bai ba mutum wannan arzikin ba sai ya yi mu'amala da ma'aikin Allah ya ga tausayi irin nasa ya ga kyauta irin tasa ya ga kyau irin nasa ya ga karamci irin nasa amma bai fahimta ba sai ya zame masa abokin rigima amma wanda bai yi zamani da shi ba da Allah ya bashi imani sai dinga jin ina ma sun hada zamani da ma'aikin Allah ya ganshi da idanun nan nasa na ka to dan haka shi imani arziki ne daga irin arzikin da Allah yake zabar wanda ya ga dama ya baiwa idan Allah ya baka imani sai ka gode wa Allah a cikin ba da imani babu tsimi babu dabara har ma malamai kamar malamin Hana Galadima nan malamin hayana da waki muke ce da shi wani malami ne aka yi shi a nan kano nan ungo sharfaɗi cikin lungun sheshe gidansa yake amma daga ƙarshe ya yi gudun hijira ya koma dawaki ana ce da shi malam ya haya na dawaki akwai 'ya'yansa kwanaki ma ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa ya rasu a dr dahir ya haya ko in ce Profesa dahir ya haya akwai ɗan wansa malam aminu ya haya akwai ɗan wansa malam habibu ya haya shi yana raye akwai ɗan wansa malam na Allah ya haya nake da ma'aikacin sauyau ne amma ya yi ritaya to akwai ire-iren su akwai jikokinsa a gidan marigayi malam abdul yasar jikokinsa na wajen ƙyarsa suna nan akwai diwaninsa nailul buguya min intajati shekh yahaya to wannan diwanin nasa akwai wata niniya mai kyau nimiya wacce take mai kyau idan ka ga zibi da larabcin baitocin to abokin haɗin wanda zai iya wannan larabcin sai dai idan mutum ya rayu a ƙanin hijira na hudu zamanin su mutane bi to shi ne za ka ji yana faɗin hikima cewa shi imani zaɓi ne daga Allah cewa ni ɗan wane ne dangin wane ne baya ba da imani sai ce wa man yabgi bil asali falyatabir bi awi ila jabalin ya asumu ko wanda zai ce maka ni dan wane ne jikan wane ne dole in samu imani yace a a ya a hankali da haka ne da kan'anu ya riga ka kaji hikima ko sai ya kawo bi man sara sai ya kawo bi awi ila jabalin ya asumu wanda yake sa'awi ila jabalin ya asumu ne min alma'i din nan to da sai riga ka yi imani waye wannan kada anu dan gidan annabi nuhu sai ka ce a ainihin saboda ilimi na ma dole in samu imani sai ce a'a wa man yabgi bil ilmi falyatbir bi man sara fi man mababil amu in kace kana da ilimi dole ka sami imani sai ce da bil amu ya riga ka samu imani bil amu dan ba'ura ko wanda Allah ta'ala da ya tashi korarsa sai ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas sai wuce matsayin kare ba saboda ne saboda rashin imani sai ka ce a'a ni saboda mulki na ai dole sai na zamanto mulki na ya jaza mun dole in sami imani sai ce a'a wa man yabgi bil mulki falyatbir bi fir'auna iz qaumuhu yaqdumu in ka ce saboda mulkin ka to fir'auna da kamata ya kamata ya riga ka samu imani amma fir'auna ya samu imani bai samu ba saura mai rage wadakila ka ce ai ina da kuɗi ina bayarwa ina kaza ina kaza ina wa man yabgi bil mali falyatabir bi maqsufi darin biha tuhdam in kace kana da dukiya sai ce ayya kafin ka an yi dan karuna ko wanda ya mallaki dukiya fakasafna bihi wa bidarihi al-ard ko Allah yace da bai samu imani bai kan gado annabi Musa sai muka halakar da shi muka halakar da dukiyar karshen kasa don haka yaya mutum zai ce fa aula bi zillubi an ya katabi bi ahli al-fada'il yastafhimu abin da ya fi cancanta ga mai hankali yabi bayan Allah anan ne zai gane sai ya gane cewa imani al-imani hidayatul rabbi shi imani shiriya ce ta Allah mulki dukiya yawan yaya asali yawan karatu baya ba da imani sai an yi dace daga Allah da haka inna kazalika da jazil muhsinina hakika da wannan ne muke kyautatawa muke sakaya ga masu isani innahu hakika shi annabi Ilyasu min ibadina mu'minina yana daga cikin bayin nan namu mu'minai na'am wa innahu لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوبا في الغابرين يا صلى الله عليه وسلم ka sake tuna kissar annabawa musamman annabi Lut alaihi salatu wassalam cikin sha'anin wannan sunan annabi Lut ga shi dai sunan annabin Allah ne amma abin ban mamaki ba a haifar ɗa a sa masa sunan ba za ka taɓa jin sunan ba saboda me a cikin suna ana son tafa'uli a jiwo ƙanshin alheri a suna shi kuma duk sanda aka faɗi sunansa sai a jiwo ƙanshin aikin al'ummarsa to dan kar a jiwo alamun aikin al'ummar tasa sunan ma ba a sawa wataƙila za a yi mamaki shi suna ji nake kowane iri ma ana sa eh kowane iri ana sa amma a jukan shin alheri a sunan shi yasa a wannan zamanin sai muka rabu gida biyu akwai 'yan sunan sai an samu ƙaƙale ƙaƙale idan aka sa wa ɗa suna sai a ce sai an nemo wani suna za a sa masa na ƙaƙale wanda za a dinga jin burgewa a cikin sunan duk ba wannan ba ce ka sa suna wanda kake fatan albarkarsa ba sai an yi ƙaƙale ba duk wanda ka ji an sa mar suna to albarkar mai sunan ake nema to kuma sai a ce a to kar a faɗa a yi masa ƙaƙale to da haka za ka dinga jin suna sun yawa yanzu wani kakalatau balkaratau haka za ka jin sunayen ka rasa ma wani sa'ina ma aka samu shi akwai wannan sannan akwai kuma suna da ake sawa na rashin kara tunda yanzu an ce ba magana ranar bakwai ɗin abin haihuwa an ce ba wani ranar a fahimtar sabuwar fahimtar sunna ba zancen ranar bakwai ɗin abin haihuwa yanzu nan mai ɗakin ka ta haihuwa asibiti an maka waya sai ka ce to namiji aka samu to Allah ya raya mana wane sai ka faɗi sunan take sai ka faɗa masa sunan sai kuma sai ga mu sunansa kuma kai ma sai ka fara waya ai mai ɗakin na sauka an samu wani an samu wani an samu wani to ido sai kai ai an samu Muhammad ko kunya ba a ji sunayen sun yawa yanzu kowa sai faɗi sunan kowa sai faɗi sunan Allah ya saka magabata mutanen da da kirki saboda ganin girman da suke to sai sun yi wa sunan lakabi Muhammadul Amin Muhammadul Nasir Muhammadul Ghali ma'ana Muhammad mai daraja shi ne alghali mai tsada Muhammadul Fatih Muhammadin da shi zai buɗe ceto a fili alkiyama haka za ka dinga jin wannan sunaye na wato ainihin na alkunya to wanda ya samu ma'ai wato ɗansa sunan ma'aikin Allah dan neman albarka to wannan sunan yana da alkunya ka sa wa sunan alkunya sunan in kuma ka ce a tun da an sa sai na faɗa to ga wani ga wata jarabawar in ka sa mar sunan mahaifinka to ka faɗa ko kuwa in ka sa mata sunan mahaifinka to ka faɗa in ka sa mata sunan mahaifiyarka to ka faɗa a gwada a gani daga yau sai ka ji a ai sunan shi ai an sunan shi ai amir sunan shi ai hamim sunan shi ai ai mai sunan shi alhaji ba a faɗa saboda me sunan mahaif ai sunan alhaji mai gidan ne amma kamar sunan ma'aikin Allah kuma lami lafiya ba ka jin komai a ranka to wani malamin ya ce yana daga cikin abin da ya ja zamanin gingimu da musibu da tsada da rashin kwanciyar hankali rashin ganin girman wanda Allah ya bai wa girma sallallahu alaihi wa sallam wa inna lutan hakika annabi lutan alaihi salatu wasalam lamin mursalina yana cikin bayin Allah mursalai in najjaynahu wa ahlihi ajma'in ka tuna lokacin da muka tseratar da shi muka tseratar da iyalin nan nasa ajma'i na baki ɗaya duk wanda ya yi imani da shi ya bi shi aka fita bayan gari da shi ya tsira daga azabar halakarwa illa ajuzan fil ghabirin sai dai wata gyatuma wurgu sai illam ra'atahu sai matan nan tasa kanat min al ghabirina a waccan ayar tana daga cikin halakaku don ku sai ce illa aduzan fil ghadirina sai wata jatuma da take cikin halakaku wace ce jatumar ita ce mai ɗakin sa shi yasa Allah sai ambace ta imra'atu in kaji Allah ya faɗi sunan mace da sunan imra'atu da ita da mijin ba addinin su ɗaya ba ko kwa da ita da mijin addininsa daya ba ta haihuwa ko kwa da ita da mijin tana haihuwa addininsa daya amma ba a zaman lafiya idan akwai haihuwa addini ya haɗu ana zaman lafiya sunanta zauji zauji Allah zai ambata mata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan saboda me litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama an samu kwanciyar hankali matar annabi ibrahim kafin ta samu lafiya sai a ce wa mur'atuhu wa kanat imra'atuhu aqir ai ba ta haihuwa sunan da ya mace ta imra'atu matan annabi ludu ba addinin su ɗaya ba ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون duk sunansu imra'a matan fir'auna mumina ce ta ke da da addinin jabu na fir'auna matar annabi nuhu tana cewa yana da ciwon hauka matar annabi nuhu tana taimakawa fajiran mutane kaga kenan ba ta kan layin annabin ita kuma waccan ba ta kan layin fir'aunan to tunda addini ya raba sunanta imra'a amma idan za ta dawo addinin ya haɗu ko haihuwa ta samu sai ce wa aslahana lahu sai ce zaujahu ta dawo mace ba imra'atu bace idan kuma akwai kashedin saki ku yi a hankali fa kar a sake ku ya ku matan da za a saka sai a ce ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtumun nisaa sai ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i littaqaitunna ba fa in ragowar mata yanzu akwai kashedin saki a ciki to da haka shi alkur'ani in kana karanta shi shi kadai kai kadai ka san me kake ɗanɗana musamman idan kana riskar lugudan kalmomin da yake yi na ce da mu alkur'ani saboda tsaban lugudan kalma wata kalmar ba ta bukatar fasara in an ce maka fa kumki bufi ha sai ka ce nan ba zancen daɗi ake ba in an ce fa damdama alim ka ce nan ma ba daɗi ba ne kalmar ce ta fassara maka ita da kanta sadaka illa ajuzan fil ghabirin sai matarsa da ta shiga cikin alghabirin waɗanda Allah ta'ala zai halakar da azaba summa ne thumma dammarna al-akhirin summa dammarna al-akhirin Allah ce sannan muka halakar da al-akhirina waɗanda ba mu tseratar da su ɗin nan suka bi annabi ludu zuwa bayan gari ba an bi annaba wato ya ɗauki jama'a an tafi wanda duk ya imani da shi ya daina aikin fajirci ya da ya tafi wanda ku ya saura a garin to sun ma damarna ai ba sai an fasar damarna ba ko eh nan ma alqur'anin yayi aikin nasa sun ma damarna sannan sai muka dammara ma'ana muka halaka al-akhir al-akharin waɗanda suka saura a garin ba su fita ba Allah ya kiyaye mu alhamdulillah malam suleiman ni fa jikina ya bani ba za mu sauka bana ba jikina ya bani haka